صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a ci gaba da karatu a littafin a tajiribu sari'ul hadisu da jami'ar sahih littafin da babban malamin shek ahmad abdulatif azabidi ikhtisarin shi daga sahihul jami'i na al'imamul bukari allah ta shi da rama wanda littafin yana karantar da mu abin da sahihul bukari yake karantar da mu sai dai ta hanyar tsabarwa a dattai waɗanda suka tabbata zuwa ga manzonar salarsa ma'ana waɗanda danganansu har zuwa ma'aiki ba tare da kawowa bara ko maganganu waɗanda suke na sahabbai ko na tabi'ai ko kuma ayoyi wannan gundari ne na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna takwas ga wata na biyu shine watan safar hijirar maki sarasan daga makon zuwa madina shekara 1447 muna a kitab na 34 shine kitabul biyu kitab na 34 wanda ya kunshi na buɗuka na cinikayya mun gama shawa za mu shiga na 35 shine kitabul salami kitabul salam wannan kitab zai bayyana mana nau'i daga nau'ika na cinikayya wanda Allah subhanahu wata'ala shar'anta mana don saboda daɗaɗuwar rayuwa ta talaka da kuma mai hali da kuma kyautatuwar mu'amala da zamantakewa shi ake ce ma ciniki na kwacce ciniki na kwacce shine nau'in ciniki na koman wanda za ka iya samun ɗan kasuwa babu wadatar kuɗi a hannun shi masu buƙatar kaya kuma ga kuɗaɗe a hannunsu sai a gaggauta ba da kuɗi a jinkirta ba da hasha ko kuma za ka iya samun manomi yana da buƙatar kuɗaɗen da zai sayi taki ya sayi magani ya sayi feshe ya sayi kaza da kuɗin barema amma babu kuɗi a tare da shi to wannan sai ta sa ya karɓi kuɗaɗe na na kayan da zai noma don ya gudanar da waɗancan ababe ya halitta a ba da kudin a jinkirta amsa haja amsa gwargwadon yadda muka yi yarjejeniya a tsakankaninmu muka yi ciniki sau da haka duk abin da muka tabbatar na cinikayya sannan kuma da bayyana siffa da gwargwadon wannan babu ne misali sai mai cinikin ɗan tiya arba'in arba'in misali bahu hamsin gwargwadon yadda ka sai da mun nasaya sai lissafa kuɗi ga baki ɗayan baka amma da sharaɗin misali in gujiya ci in wake ne nau'i kaza a duk lokacin da ya gagara kawowa abin da muka yi da kai to a nan gurin za ka maido mun kuɗi in kuma na amince za a juya kuɗi zuwa ga wani abu to wannan kuma daban kaga wannan yana nuna rangwame na addinin musulunci ta yadda yake samar ma al'umma hanyoyin da sun wadatar da su daga kuɗi da ruwa daga riba kaga ba bukatar sai ka amshi kuɗi da ruwa ko na kuma kowanne ya karu shi ɗan kasuwa ya karu wajen cewa shi za a kawo kaya a sai dama shi kuma wanda yake mai sai da ya karu wajen babu kuɗi hannun shi amma ga shi an bashi wannan yana da bambanci da bai umaris a indaka kaga shi bai umaris a indaka wani abu ne wanda zan je in samo shi yana zo kuma sai mai ciniki ka gani shi kuma wancan abin ina da shi ko dai a gona ta ne ko kuma misali tabbas tabbas zan je su kaga inda zai salwanta ni ne asara kitabu salami babu salama fi kailin ma'lumi wannan salam a lugha a lura ta ahalil hijaz wanda alkur'ani ya sauka da yaransu mutanen maka madina ta'if suna cewa assalamu lura ta ahalil iraq su kuma suna cewa assalafu assalafu ya tabbata wannan ciniki kamar yadda istilahi bai'u mawsufin fi dhimma bi badalin yu'ta ajilan aw shira'i ajilin bi ajil sai da abin da aka siffanta aka kwatanta wanda yake a wuyan mai saidawa da kambacin da za a bada kai tsaye ko kuma sayan abin da za a jinkirta kawowa da kuɗi hannu kuma da kuɗi hannu wannan nau'in ciniki ya tabbata ƙur'ani ya tabbata sunna ya tabbata ijma'i Allah subhanahu wataala na cewa ya yi wallazina amanu idza tadantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa yaktub bainakum katibun bil adl babu salami fi kailin ma'lumi wannan babin zai bayyana mana ciniki wanda ake na kwace a bisa sanannen ma'auni ko sanannen kilo ga kudin telan guda ko tan hamsin na shinkawa a kilo ashirin da biyar mai sulbi ko kuma kaza ko nau'i kaza ga kudin wake nau'i kaza ga kudin dabino kala kaza misali duka wannan an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala kadima rasulullah sallallahu alaihi madinata annabi sai ya gabato madina wannan su yuslifuna mutane suna nau'in ciniki wanda yake na koman isamari akan ƴaƴan itace wanda mutanen madina manoma ne al'ama wal amai ne zaka iya bada kuɗi shekara ɗaya shekara biyu faqala yace man aslafa fi tamrin duk wanda ya bada koman da dabino falesulif to lalle ya bada wannan koman fi kai ma'lumi a sananniyar tiya ɗan tiya arba'in ɗan tiya hamsin ɗan tiya tamanin wa wazinin ma'alumi sannan kilo wanda yake sananne in masu amfani ne da mi da kilo kene zamanto sananne wa fi ruwa ta ila ajiyar ma'alumi zuwa ga wa'adi wanda yake sanannen wa'adi za ka kawo mun masara ɗan tiya arba'in arba'in bahu kaza amma ina buƙatar ta a wata biyu ko wata ɗaya kaga mu ne za mu yarjejeniya wanne ne zai hudda ne sai a yi wannan sau da haka ke nan mana salama fi tamrin falisir fi kare ma'alumin wa wazini ma'alumin fi ruwa ta ranu ila ajalin ma'alumin zuwa wa'adi wanda yake sanannen wa'adi wannan ya nuna mana samaha ta addinin musulunci da kuma irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara ma musulmi tsaftatattun hanyoyi da kuma taimakekeniya wadda tattare da irin wannan kaga babu rigima sannan kuma iya nuna tausayawa ba irin kasuwancin bakin ciki ba ko ka kada mutum ko ka karya mutum kaga mutum bai da abin babu kuɗi a hannun shi amma gwani ne na iya sayarwa kaya ko kuma ya san kamfani ya san yadda zai je su abu tare da yi mai sauƙi da abin da ka tattara kuɗaɗe cirmus ka bashi in ya so je shi kuma ya kawo maka kaga akwai taimakekeniya a tattare da wannan وعليكم السلام نعم نعم نعم in bangaren 'ya'yan itace ne su hatta ya gudu wasu har sai nuna su ya bayyana ya nuna su ya bayyana ta yadda in nuna su ya bayyana kaga shi kenan nan gurin kenan in aka saya in wani abu yawa abu na daban to a babin matsayin mai ajiya ne shi kaga kenan wata musiba ce ta samu dukiyar wanda ya saya amma in wanda dama bai tsira ba ne to kaga nan sa saya hani can gurin asali akan cinikin abin da ƴaƴan tacen da su nuna su ba ta bayyana babu salamin ila man laysa indahu aslun hukumcin assalamu ba da kuma ila man laysa indahu aslun ga wanda ba shi yake da tushe abin ba kai ba kai bane mai garkai amma ka san masu garake na mangoro ka san yadda za a shiga kwari a je misali ba kai kake da gonar doya ba amma kuma kai ka san shi da huci da abin nan ka gani sau da haka inda ma shi zai je da kanshi ba zai samu ba da yadda za ka samu to sai ba da kuma wannan sau da haka ba tilasta ba sai in garaken ka ne ba tilas ba sai in kamfanin ka ne da kake san da awa amma kana da masaniyar yadda ake abin ne an ibn abi awfa radiyallahu ta'ala anhuma qala inna kunna nuslifu ala ahadi nabi sallallahu alaihi wa bakr wa umar radiyallahu ta'ala anhuma fil hintat wa sha'ir wa zabib wa tam ibn abi aufa ce inna kunna nuslifu mun mun kasance muna ba da komanda ala ahadin nabi sallallahu a lokacin ma'aiki yana raye aikata wata mu'amala lokacin ma'aiki yana raye ba tare da ma'aiki ya hana ba qur'ani bai saukar ya hana ba ya nuna asali halaccin abin wa bai bakar umar wannan kuma yana nuna hukuncin ba shaye shi ba saboda kaga bayan wafatin manzara sallam kenan zancen shahewa kuma ya kau wannan yake nuna kenan tabbatacce abu ne fil hinda mukan badawa akan alkama wa shi'ir da shi'ir wa zabibi da kuma busasshen inabi wa tamri da kuma dabino wannan kenan ya nuna halatta na firu ta anu kala kunna nusulufu nabi ta'al shami mukan bada koman ga madigai na sham fil hinda wa shi'ir akan alkama da shi'ir wa zabibi fi kailin ma'lumi amma a tiyawar da take sananniya ma'ana bahu kaza ila ajalin ma'lumi kuma mukan wa'adi wanda yake sananne faqila law ta kace ila man kana asluhu inda ila man kana asluhu indahu kukan bada wannan koman da wajen asalin mai garka kana ma kunna nasalu an dalika mun zama muna tambaye su ba wai asali kai ne mai garka ko kuma ba kai bane mai garka wannan dai ya nuna mana halaccin cinikayya wanda yake na koman wannan ya halitta baya daga cikin bai'ud daini bidai inda zan ce misali na sayi tan kaza na masara a wajenka sannan ka sai da mun sai dai kuma ban ba ka kuɗi ba kuma kai ma baka ban kaya ba kaga ya zama bai'ud daini bidai wannan haramu ko kuma misali na saya ba tare da an bayyana kilo ko kaza ba shi ma wannan baya dole ya zama da wani ko kuma mu yi ciniki amma babu lokacin kawo bidailin ila ajalin idza tadatun bidailin ila ajalin musamman kaga labudda ya zama akwai alwadu wanda yake al'ajalu wanda yake al-musamma dan saboda ka dan saboda duk a kauce ma riba wannan imamu bukhari ya mai tashi a kitabu sanan babu fi wazalin ma'lum kamar yadda ya gabata babu sanan ila ajalin ma'lumin shi ma ya maimaita shi a nan gurin duk wannan yana nuna yadda addinin musulunci yake samar ma al'umma mahuta hanyoyi waɗanda suke mahuta ta yadda ire-iren waɗannan cinikayya ire-iren wannan in babu su to za ka ga kenan babu wannan abin da al'umma yakan tursasa su rashin irin waɗannan abu yakan tursasa al'umma zuwa ga karɓar kuɗi da ruwa ko kuma cinikayyar da a cikinsu da kwai kuɗi da ruwa ko kuma yin cinikayya wanda a tattare da su da akwai murkushewa wanda yake mai karamin ƙarfi ta yadda zai zamanto an takura shi amma kuma sannan da mai da wasu gehe ɗaya sai zama kasuwa in ba ka da kuɗi kenan ba ka yi ba alhali kuma kasuwa gida ne na dukkanin mai neman arziki fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sau da aka guri ne kasuwa wadda za ka shiga da yatsotsinka goma ka hoto da arziki ko yin dako ko dillalanci ko ka za duka kaga wani abuwa ne wanda musulunci ya samar da su ka zama to dallala wanda za ka je ka karɓa ka gani ka sai da samsara kaga samsara wanda musulunci ya yarda da ita babu abin amma ka je ka ka zama dillali ka samo ma mai shago masu sayan kaya su zo su saya ya baka abin da ya baka ko kuma ka samu masu sayin kaya kai kuma ya rage maka duk wanda ya sayi dozin kaza kana da kaza a ciki kaga duka wannan a kaso ana ko kuma ka je ka amshi guda guda ka amsa ka kewaya ka saida ko kuma a tsohon ɗan kasuwa ne ka sanyi zuwa kwari da wuraren da za a danna a je a sayo kaya da arha kana da mu'amala da waɗanda suke arna masu da kayaki da abin amma kuma kasuwa ta yi halinta kaga duka wannan akan iri-irin waɗannan ababe kowa ya zama ya samu kitabu shufa'ati wannan kitab zai bayyana mana shufa'a shine kitab na 36 hukuncin shufa'a me yake ce ma shufa'a al shufa'atu wani tarayya ne wanda yake na wanda yake na mallakar abu haɗaka ne ko kuma tarayya ne akan mallakar wani abu tsakankanin mutum hili ko kuma gida ko kuma dai wani abin da zai zamanto ba a raba shi ba malai ce babu arzu shuf'a ala sahibi ha qabla al-bai'i wannan babu zai bayyana mana hukunci arzu shuf'a bujuro da shuf'a ala sahibiha ga mai ita qabla al-bai'i kafin kasida duk lokacin da ya zamanto mun gaji wani gida ko mun sayi wani hili ko wata gona a tsakankanin gonar da toko ba su hutar da hanyoyi ba da iyakoki tsakanin ko gidan da ba a hutar da hanyoyi ba don zubanka da damar ka sai da hissarka ga wani ka hawwala ni mu shiga tarayya da wani sai in ni ba su saboda in ina da bukata to dole ba za ka iya tara ba zuwa ga sai da ma wani sai ko kuma ya zama to makwabcinka ne wanda kuke da kusancacce ne shi kuma wannan saboda mu'amala na hukuku wanda yake na ca ana bi rafi radiyallahu ta'ala anhu mawla nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jaa ila sa'd ibn abi waqas abu rafi mawla ne na manzo sallallahu alaihi ya zo gurin sa'd ibn abi waqas fa kana la sai ce musa'ad yabta minni baytayya fi dari yabta minni baytayya fi dari ka sai da mini ibtamin ni ka saya daga gurina bai tayya gidaje na fi darika ka gama da gidan bakala sa'ad sai sa'adin ce wallahi la aziduka ala arba'ati ala lalle na saya amma abinda na saya ba zan maka kari ba akan dinar rubutu munajjama kuma zan dunkule din baka aw muqatta ko kuma ta yanda zai zama to na rarraba amma dai ko kuɗi hannu ko rarrabawa ba zan ɗora ma ba akan dinari dubu hudu wannan ila azirka ala arba'at ala ba zan ƙara maka ba amsa dinar wanda yake dubu hudu munajjama aw muqatta fa qala abu rafi abu rafi sai ce laqad wadaitu bi 500 dinar ai kuwa an sayan mun wannan gida an taya mun shi dinari dubu biyar hamsa miya dinar dinari laƙadar hutsai tafiya hamsa miya dinar an ba ni dinar ɗari biyar walaula a nesa mita rasula sassai ku ba dan na ji mazara sassai na cewa aljaru haku bisa ƙafihi makwabci shi ne fi cancanta bisa ƙafihi da ɗamfara na gidan shi gidan da yake manna da gidan shi ma tsaye duka habi arba ta'ala da ba zan baka ba dubu hudu wa na ƙauta biya kamsamiya dinari an ba ni dinari dubu dinari ɗari biyar ba tsaha iya sau da aka sai ya mallaka mashi ita da wancan kudin da ya tsaya a kai na dubu hudu sau da aka sai sai na arba arba tsada dubu hudu wannan ya nuna makwabci yana da haƙƙi duk lokacin da za ka sai da gida ko gona yana da haƙƙin da sai ka bujiro mushi in yana bukata su ko ba bukata saboda yana da hukuku wanda yake na na na juwa sannan kuma wannan yana nuna yadda magabata suka zamanto suna taka tsantsa wajen kiyayewa hakukuwa na ƴan uwansu ta yadda kaga can gurin an sayi abin da sama da yadda shi ya saya amma ya iya sai da mushi saboda kula da haƙƙin wanda yake na makwabtaka kaga gidan da kai ne ya misali za ka sai da shi ko aka taya ma miliyan biyar sai makwabcin ka yake su amma shi kudin shi ƙasa da haka ne kana iya duba ɗin abin bai yi yawa ba ka sai da mushi saboda ko ba komi ai da kwai zamantakewa akwai wani taimakekeniya ba mamaki zai iya ma alhurmar ka zama ba mamaki zai iya kaza kaga sayan shi ai karo ku ce duka gabaki daya maimakin can wani na nesa ya zo ka saida mushi Allahumma sayan ya zaman to misali kudin yayi yawa ka za ka iya sa misali makwabcin bai wuce siya miliyan uku ba amma wani can gurin zai iya siya miliyan shida ko miliyan biyar to shi ma makwabcin kuma talaka ne kaga ba zai iya zabge waɗannan kuɗin ba ko wadda ma ya sai da ya ɗan ba shi wani la'ada kaga ya yi a kan ya zamanto an yi abin da ke shi wannan ya nuna kenan haƙƙi na haƙƙi wanda makwabci yake da a lokacin da za a sai da abu sai dai ba ɗaya beki da wancan na shufa ta wanda kuke tarayya sannan kuma na shufa da kuke tarayya shi ma sai abin da in an raba shi ba zai ɓace ba abin da an raba shi zai iya ɓace nan bai da haƙi wani shi ba sai ka bujiro mishi abin da in an raba raba zai bayi zuwa ga ɓace abin ban ɗaki ne ko kaza ne duk dai abin da ko rijiya misali kaga ai babu wani rabon da za a iya ma wannan bukhari ya maimaita wannan ahiyar babu hiba fi shufa babu tilhiba wa shufati sai kuma lihitti alal amil liyuta dalau ta yadda za ka iya ma mutumin da yake da wannan haƙƙin wani alheri a cika kamar yadda ya rage mushi wancan gwargwada kaga ga haƙƙi da gare shi sannan kuma ga ragin da ya mai to wannan ragin kamar matsayin kyauta ce kenan ya ce na ji annabi sassa yana ce aljaru a haƙu bisa ƙabihi makwabci shi ne a haƙu mafi cancanta bisa ƙabi da kusance shi saƙar shi ne ƙurb da kuma mulasa kusanci da kuma ɗamfaruwa ma'ana gidan da yake riƙe da gidan ka kai ne ba da haka ma tsaituka da babu yadda za in sai da ma bi arba ta'ala da dubu hudu wa na ƙota biya samsu miya dinari alhalin za a iya bani dinari dubu dinari ɗari biyar ba tsaha iyamu sai ya ɗauka ya bashi ita mana sai sai da mashi ya mashi wancan rage babu hanyar juwar akarab wane juwar wane makwabtaka ne akarabu mafi kusanci mana da makwabcin da kowace da kowace ta yi kusa dab da dab da kuma wanda yake da katangarka da katangar shi ta yi kusa aljuwa ayyul juwar aqrab a cikin makwabtanka wanne ne yafi karaba na makwabtaka da hakkin makwabta ana sharat lillahi ana qalat ya rasulullah inna li jarayn fa ila ayyihima ubudi qala ila aqrabihima minki baba aisha radiyallahu ta'ala ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina da makwabta guda biyu fa ila ayyihima ubudi wannan su ne zan ba hadiya wannan yana nuna mana yadda magabata suke ba da kulawa a kan haƙi wanda yake na makwabtaka wanda tauye haƙƙin makwabtaka ɗaya ne daga kaba'ir zunub kamar yadda manzana sassai ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min na rantsi da Allah bai zama mai cikakken imani sai da su uku aka ce man ya ce man la ya man jarahu ba wai wanda bai iya amintar ma makwabcin shi ba cutarwa shi an tambaye ibn Abbas wacce tana kiyamun lere tana ibadodi lakin tuzi jarata tana cutar da makwabciya sai ibn abbas ya ce hiyar da lalle tana hauka sau da aka haƙƙin makwabtaka ɗaya ne daga hukuku wanda allah subhanahu wata'ala ya ambata su a cikin alƙur'ani sannan kuma ya wajabta mana kulawa da su sannan tauye su ɗaya ne daga cin kaba'ir zunub wanda duk mutumin da ya mutu yana cutar da makwabci ana jiye mushi haɗo shi da Allah subhanahu wata'ala in dai ba Allah ya yaye mushi ba in dai ba Allah ya yaye mushi ba sannan wannan makwabtaka ta haɗa ɗan uwanka ne ko kuma a'a mace ce da mace ko da ko kishiyar ta ce ko da ko kishiyar ta ce misali kuna gida ɗaya ki daho wani abu ki ɗauka aika wata uwa duniya alhali kuma ga kishiyar ki ga makwabcin ki wadda kuke kowa ɗaya kusa da kusa wannan kuskure ne manzala sassa ya ce abu zar idza zabulta mar'ata fa akthir ma'a in har aka dawa tanda ku shi gidanka a yau ta romo fat'ad jiran ka bebe makwabtanka ta yanda za ka sarki haƙƙinsu ila aka rabe himamin kibaba sannan wannan yana koya mana ana buƙatar hadiyya a tsakankanin makwabci da makwabci ta hadu ta hadu iya daga abin da yake kawar da duguri da kiyayya tsakanin makwabta junansu juna mubadala ta kyautani a tsakankani wanda irin wannan makarimul akhlaq yawanci da an watsar da su eh ga kawai dai makwabci ga an zubdo ko hawuwa da kawuna na zabi da kashi amma ba za ka kai ko ya ga wasu kasu suka an zubda ka gani ko a ce abin dan kadan ne ma to kaga nan sa sai ce fa akthir ma a aiwata rumu wai ma'ana ko da abin kashi ne tantakwa shi ne babu abin da za bada to ayi romuwa da yawa kaga ya ɗora gurasa ko biredin aka kai musu kai ko romo aka kai shi sai sai biredin ya danwara kaga kenan ya fi a ce ya ji kamshi ba a bashi ba in kai haka na an cutar da makwabci kuma shi yake sa yayya da hasada da kuma tarabbusi musamman ma tsakanin talaka da mai kuɗi irin wannan abin yake sa ya zama to kenan sai ya dinga fatan ina ma ya karye ko ya ci bari ai an yi kaza in dai abun duniya ne kaza kaza kaga da wannan kuskure wani lokaci ma sai kaga hatarin zakka wani sai kaga makwabtan suna jira amma sai a kitara dinga kai ta wata uwa duniya alhali kuma ga makwabta ana katanga daya kaga har ma su dinga tuhuma alhalin ga mutu su ne mala'iku za su tambaya ka gani abun da shaidar su mala'iku za su yi aiki in suka ringa cewa kaga zakka ma ho bai hudda saboda to ai baka ba su ba kenan ya nuna baka hudda zakka ma bai hudda to kaga kenan wannan shaida antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidon Allah subhanahu wataala a ban kasa haƙƙi na makwabtaka yana da ƙarfi sannan wanda kohar shi ta yi kusa da koharka yana da girma haƙƙi a kai kuma shi yasa cutar da makwabci ba ɗaya bai ke da cutar da wani can wanda yake ba makwabcinka ba wanda ya sa manzara sassalam daga cikin manya-manyan zunubai akbar al-kabar manzara sassalam ya ce daga cikin akwai an tuzani halilatu jarika mutum ya aikata kwalkwasa da waɗansu abubuwa na maganganun batsa wasu mukaddima na zina ga matar makwabci ko za ta wata ka sa mata ido kana kallanta ko ka haɗi wata wata magana misali ko wani abu da wanda yake kaza balantana kenan aikata alfasha da matar makwabci wannan yana da kenan muni a samu haka duk abin da zai zamanto muzantawa ne ga al'umma to ga makwabci kuma ya yi muni sannan duk kyautatawa da za ka ɗaya abin mai kyau ne kyautatawa to lalle ba makwabcinka iya daga cikin kyautatawa da za ka ya maimaita shi a hibati baban biman yau da ubil hadiya wayan za a yi hadiya waye za a fara hadiya wa za a fara ba kitabul ijara shine kitab na 37 al ijaratu shi ake ce makina haya al ijara masdari ne na ajara ya ajuru suna ne kuma lil ujira ko kuma abinda ake ba al ajiru ma yuqta lil ajiri abinda ake dauka a ba ma dan kwadago dan barema ne ko wanda yake abin nan ne kwadagon nan wanda ya maka aiki ne na haka ko kuma da kamfani ne ko kuma wanda za ka ɗauko ma ko kuma wanzam ne wanda zai mana aiki ko likita ne duk dai wanda zai yi wani aiki shin aikin na a ƙarƙashin wata sharika ce ko kuma tsakanin mutum da mutum ne a ƙarshen wata ne ko kuma kai ne a ɗauka a baka kenan yaya tsarin mu'amala wannan tsakani take wanda ya ɗauke ka ƙwadago abincinka a kan shi ko kuma a kai ne za ka sai abincinka kenan duk wannan kitab zai bayyana mana babu sai jaru rajulis salihi wannan babu zai karanta da mu al-istijar daukan kwadagon ar-rajulis salihi mutum wanda yake nagari inna ma khayra man istajarta al-qawiyul amin mafificin wanda za a dauki kwadagon shi shine al-qawiyul amin wanda yake da karba sanan ya zama to al-amin kenan ar-rajulus salihu as-salihu fi dini nagartacce a addinin shi wanda yake nuna baya halitta shagon ka ko kamfanin ka ko gurin aikin ka ko ma'aikatar ka ka ɗauko mutumin da ba mutumin kirki ba diwa za ka gara wanda sai ya buɗe shago sai ka matsa shin da bai sallah sai ya buɗe shago sai kawo kawai legogi su ringa shan shisha suna saba Allah gudu sai ya buɗe sai ya buɗe ma wani ko yaran shago kaga yaran shago bai sallah yaran shago na sabo to wannan yana jayewa kare arziki shi yasa za ka ga duk inda aka buɗe wani sabon shago ya kaga an kama kawai sai ka ga wani mai sabalallen wando ana sallah yana zaune da an yi watanni ba a cika shekara ba sai ga kayan shago sun kare sai na shaida ma dabara yake na ajiye emtun kwali kawai yana sai da suna shan shayin su da abin da shi sha da kudin yana bin nan kawai da an yi sai ga kawai kaya sun kare kudin haya ma ba a gama cinyewa ba an cinye shago kudin haya shagon ma an zuba kudin shekara ko wata shida to kan a cika watannin kudin haya tuni ya cinye kayan shagon ka gani ko kuma ka kawo shago akwai mutanen da in suka ga mutumin da ba mutumin kirki ba su zuwa sayayya saboda ai babu aminci a tattarar shi yanzu yana ankara da kudin da ka hudo da yadda kake in kullun kana zuwa kana sayayya mai yawa to yana ankara da kai ko a ko bai da wata marwa mara kyau tare da kai zai iya zawa fale din su a tare dan ce ringa kai ai mutumin nan ya shigo kudin shi ma sabbi yake kashe ai wannan rannan ma to ka zo ga misali ka hudo kuɗi kamar miliyan guda ka yi sayi a ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu ka fita kuma da kuɗin ya san gidan da za ka je to kaga ko kuma ya ganka yana zauna wajen sace kai wancan wanda kake ga kai dai ka ga mutum kawai yanzu ɗazu da man kuɗin da ya hudo sun kai ka to a gurin shi bai sani ba akwai na ɓarawo kuma ka tafi da kuɗin gida ko kuma ya dinga kai a mai gidanmu a zalimi ɗazu da hannuna billahi lazi miliyan hamsin muka lissafa da magariban nan muka sa mushi a mota ni na sa a mota amma kana ga ɗari ce ga ɗarin ya bada to da aka kawo ku je ku so ganyen shayi kaga yanzu tuni an ce an sa ma miliyan hamsin a mota saboda banki sun tashi ka tafi da su gida kuma ya zo gurin matsiyatan da kudin ciyawa shayi ma basu ni kake tunani kuma babu tsoron Allah ka dau misali babu tsoron Allah in ba tsoron Allah ne ina rusu da kudin ka amma babu tsoron Allah kaka banci saboda a cikin ma da ya magariba balle isha balle sallar asuba akwai tsoron Allah ga wanda bai sallar asuba ba babu tsoron Allah to kaji inda kuskure ne dole in za ka buɗe shago ko ma'aikata ko kaza ko abin nan labudda in kuma matasa ne a gurinka to ai bai kamata ba ka damu da sai ta nema ma kuɗi ba ka damu da addininsa ya kamata ka musu nasiya ka gaya musu haɗarin wani ko ka kirawo malami da zai musu nasiya ko kuma ka samun musu malami su ringa zuwa karatu wanda yake zuwa karatun kana mushi alheri me matsala amma za ka ga yawa attajirai yawa da wahara kaga sun sa sun kai yaran su makaranta illa marhamalla da wahara kaga su kai yaran shagunan su su kai su gurin makaranta ko gurabe nan ko samu na usa su ce in an tashi wannan zai dinga zauwa karatu kaga inda zai haka ya taimaka ma kai shi to amma ba za su yi haka nan ba sai su bar mutanen ba tare abin nan ba to labudda ya zama kenan wanda za a dauki kwaragon shi ya zama to as-salihu mutum wanda yake nagari shi yasa Umar bin Abdulaziz da kan rubuta wasiƙa zuwa ga waɗanda suke gwamnoni shi yana cewa inna amma amrakum indi as-sala mafi muhimmanci al'amuran ko je na gabaki ɗaya sallah wa man hafizaha hafiza dina wanda yake ya ta yake addini wa man tayyaha fa huwa lima suwa adiya wanda ya tozartar da sallah to duk abin da ba sallah ba zai tozartar da shi zaka ga duk wanda bai kula da sallah babu amana babu amana tattara fa khalafa min ba'di khalfun ada'u as-salata wa tabu shawat fa sawfa yarqawna qayya to labudda ya zama to amintacce wajen aqida in ka dauko misali da yawa zaka ga da wanda ya su dauko mutane daga kauye su kawo su su dauke su kwadago a shagunan su amma kirnan cikin shi ma bai rabu da su kuma bai kai shi makaranta ba karantar da shi tafi yanzu da zare na ga kudin yumu yumu kaga dan uwana ne baya kula da ni baya kaza kawai ya tashi ya ringa zuwa gurin ɗan tsubu irin shi ne kawai ya zama mai gidan sihiri su yi ta taka kudin kawai duk kudin da ya ce ba shi sai ga gashi da ɗan dako ne amma yana da gidaje sun kai goma ya zo yana da kuma gidan ramsamun kaza ya je ya kai sunan shi an rubuta shi allon ƙarhe ya ramci kaza ya rufe bakin shi billahi lazi haka za ka gaji yawa daga wanda babu addini haka sai ka ga washi wa yaran shago ne amma mai gidan yana tsoron shi akwai yadda shi tsoron shi mai gidan ma tsoron shi yake yi alheri ma tsoron ke da ranshi in zai ba da alheri wani alherin ba zai faɗi ba in kuma zai ma wani ya kore saboda tsoron yaran shagon yake duk ya biya mashi sihiri ya hallaka shi to kaga mai ja inda zai kai shi ya koyi aƙida kaga amma yanzu mutum zai zo na shagonka ugu da irina sun kai ashirin ya tila da layo da wane ne da mine ne ka gani kuma wani abin hoshi zai kama akwai wani daga 'yan kasuwa yare da irin wannan suka sa shi kawai su amshi wannan su amshi ƙarshe sai da ya ƙare kudin komi bai da da Allah ya rufa mai asiri wani lokaci yana kwanci ya daga tsawo yana kwanci a shagun komi ya ƙare kawai sai ga ɗayan yayo kan shi da wuka sai zabure ya tashi yana tashi kuma da ya zabure hoto ya gan shi hannu ko kowa shagun sai shaƙe shi ce billahi da zai bayar da kai in ganka a mawanki da wuka kuma bude in ganka kuka shago na aka je aka ce ya yi ƙur'ani ya ce a ku tsaya ba ni kaɗai da da wane da wane ragon sunan su mashi ke sai wata laye sun ba shi ya haɗiya wata an kai kaza wata sun kai kasan makera wurin buga jiki sun sa wata sun yi kaza wata aka zo ce shagon can a hudda da dogarai a daga can gurin ka gani wata sun ba shi ya hada aka ce sai kun ba shi maganin gudawa ma su ya saboda wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ke ma zance mutumin yanzu ta ne ba shagon ba yana da gidaje ma din haya ba Allah ashe yan bakin ci kawai sun dankwaye samun sun mushi mutuwa sai har ya kare wani dan wani ana cewa diabetes ko abin tun yanzu wallahi Allah billahi azai yanzu tun yayi kwanya Allah ga gidaje na haya gana har yayi kwanya ashe kawai ramewa wannan masifa ce kaga matsala abin nan wallahi zancen da nake ma har yanzu mutumin da ran shi inda za a ce ga hoton shi na baya da yadda ne yanzu ya kai mamaki kuma yadda ta kai hukumi fa babu ɓandala komi babu kuma su mutanen da ransu ka gani sai dai ban san bai zai mako masu amma da ya haɗiya ya yi kaza ya yi waye ashe sai su kame ga wanda ya da tashi ashe su miyagu su ne rusa shirin suke gagari to kaga matsala na shakida labudda ya zama yaran shago a kula da aqidas in ba haka nan ba za a yi mutuwa ba ta istijara rajul salih sane zama mai lahiya ya zama mai lahiya karka dauki dan barago mara lahiya in ya mutu ka gani zaka ja matarka dole zaka dauki mutum aiki musamman aiki na karhi a dauke mai abin nan ba ka ɗauki ba ƙaramin yaro ka zo ka sa shi birkila ko na abu kaga in ya je ɗaga birgi ya dawo mashi to sai ka ba da kuɗin biye shi dole kenan ka kula da ko kuma ka ɗauko wani mariri wanda ba iya ɗauka don ka ɗauka ba an ƙirjin shi ya fada ya riska kaga dole cikin kwanan gwankari ana bi musa radiyallahu ta'ala na fada a gaban tsoye da nabi sallallahu alaihi wa rajulani na gabato na zo jan manzara sallam ni da mutane guda biyu min al-ash'ariyina daga al-ash'ariyuna al-ash'ariyuna mutanen Yaman ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo har ma ce hum minni wa ana minhu lalle suna wane ne ma nasu ne saboda mutane ne wanda in suna tayya guzurin su ya kare akan gamawa gabaki ɗaya a taimaka ma juna a raba sawwa sawwa daidai wa daidai mutane ne ko masu karfin imani wa qultu ma alimtu annahu ma yaqulbani al-amal ya ce faƙulta ya ce ma alimtu ban san ba cewa ba da masani annawa ma ya kulbanin amala cewa wai ashe su sun zo gura da musarasaran akan ya ɗauke su ba da guni ban sani ba lan aula na sta'amila faƙala ya ma ke ce lan ya ce da ɗaya aula na sta'amilu ko kuma mu ba mu aiwatarwa ba mu aikata mutum ala amalina ba mu ɗauka mutum ala amalina man arada wanda ya niyyar aikin namu Abdullahi Qais sun zo da waɗannan mutane shi bai san ba da suka zo gura na sansa ashe da bi suka zo sun zo da niyyar a ɗauke su a matsayin ummar da za su je su tattaro zakka Abu Musa ce ni ban san ba wannan sai da muka zo sai na ji sun faɗi sai Annabi sai ce a mu ba wakilcin mu ba mu wakilta mutumin da ya nema ba mu wakilta shi Annabi sai yana ce ala tasalila inda inda yake halitta ka nemi ka nemi shugabanci ko jagoranci ko wakilci ko ma inda ma akwai ma inda zai zama wajibi ma ka gaggaba ki dai a kugo mutum mahandama ne kuma duk wanda aka sa wannan abin a hannun shi dama mara bara kashashe to a nan gurin wajibi ne don ka ceci al'umma da dukkan al'umma ka nemi wannan kamar yadda annabi yusuf ya ce kare jani ala khazanil ardi inni hafizun halim ko kuma ya zama to misali masu dama dama ne ko kuma masu kware ma ba abin kai ka kware nan gurin duk kana ma iya ta tambaya annabi sassa ce lalu amma in ba nan ba ba san mutum haɗama ya zama to abu na wannan ka dinga nema ko kana ba da cin hanci ko na makamanci haka shi yasa manzala sai sai ma irin su Abu Dhar nasiha cewa la tas'alil imara karka nemi shugabanci ya abubuwa wanda kuma yau kaga ba ma na wannan ba ga baki dai ba ma na duniya ba ko na kudi ko na na lahira ma mutane ne masu ke na lahira ma na lahira ma kaga limanci sai ga mutum haccin hanci ke yan gargajiya na haccin hanci suke kai masu ta kai masala haccin hanci kale ka girman amana ta sallah kale ka girman amana ta sallah ka zo ka ba da cin hanci don ka zama wakilin mutane a ta yi lahira kai ne abin da da gani allahumma yi mutanen kirki ne kuma ka gaba ga wani dabi na wannan kana iya nema ka ce lalle a yi kaza in kaga misali wanda za a yi dijjinsu ba wasu masu aƙida ba ce mai kyau amma haɗin suna ne duka sun cancanta me za ka nema kawai ka bari kakkare ma duk ahli sunna ne da koyi kawai kai aulabiya to wani ma yayi ba sai kai ne musamman ma a ce akwai aulani musamman a ce ga wani malamin ka gani ka san wannan mutum lalle dattijo ne wanda yake abin da ne kar ma ka zo ka nema ka ce dole ya amma balle kai ba ba kenan wannan kawai kana iya kenan jingina abin zuwa ga wancan amma in ba nan ba ga su wani mara aqida ne wani kaza ne a'a wajen lil muttaqina imama sau da aka kenan abu ne mai kyau kuma inda da kwai takawa da ikhlasi da suluki wannan ya halitta amma in manufarka ba ta Allah ba ce dama manufarka da ɗauke ka ne ku zama ɗaya daga 'yan kwamiti kaza ko 'yan kaza ko 'yan kaza sai dai haka ɗinka malum-malum da abubuwan da suke nan shiga ka ce ai dole ka sun taro da manya sai da manyan kaya wannan kuskure بخاري أما متاش أما غازي بابا صحابي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع إجارة ما من متابة الإجارة sannan kuma istitabatul murtadin sai kuma hukumul murtadi sai kuma akam ya bai ya maimaita shi babu ma yakuru min al-hirs al imara yanda ake kin kwadayin shugabanci yanda ake kin kwadayin shugabanci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle za ku tambaya amma a karshe kuma za ka zame muku nadama sannan duk wanda ya roƙa ko ya nema aka bashi to ba zai samu taimakon Allah subhanahu wataala ba ya maimaita shi a imara babu hakim ya kuma bil qatl alaman wajab alayhi dun al imam alladhi fawqa babu ra'ayil gharami ala qararit sai kuma wannan babu yana nuna mana halaccin kiwon dabbobi a busakar wasu yan canji kaga wannan alghanam ƙananan dabbobi ne kuma yawanci masu su talakawa ne so da haka a mu'amala da zamantakewa duk abin da ya shahi na masu karamin ƙarni to ana yin shi tsaka-tsakiya ba a san tsanantawa kaga awakai ba dukiya ba ce ta wanda suke masu ƙarni za ga masu ƙarni shanu raƙuma amma awakai kaga sai ka gama aru-aru sannan sai kuɗin raƙumi guda ɗaya to mai kiwonsu ya ɗora kuɗi da yawa ai da kwai takurawa sau da haka kenan shi yasa aka ce alaƙa rani amsa wasu ‘yan canji wannan ya halitta kuma matsayinka kamar matsayin wanda yake ajiri ne ana bi horayyar tsarabiyar lawa ta ala'anu shi ma sai ka ɗauko misali wanda za ka ba kiwo labar da shi ma sai ka kalla sai ka ɗora shi amsa waccan ƙa'ida ta ajiri ka gani shi yasa za ka ga da yawa sai ka ga wanda ake ba kiwo kawai sai a yi ta sace dabbobin saboda kenan an rasa wancan cika sharaɗin sai ka kalli wane ne za ka ba wani ya su gama baki kawai sai ka can legogi sun sa akuya a tsakiya ko sai da magariba ka ga a guje kawai awaki musamman ka ɗauki gusumcin birni da waje abin to haka za ka yi yankuna yankuna na na ƙarshen gari kawai ka ga wasu sun sun gumo tumkiya ko sun gumo akwai a guje sai a huce da ita da wahala ka ga makiyayi ya kai kiwo ka ga ya dawo da dabbobi lahiya to kaga ɗayan bi ko dai wanda ka ba tsoho ne ya raunana ba zai iya ba ba su kariya daga barazanar da za su fuskanta ko kuma babu amana shi da kan nashi da akwai rashin gaskiya a tattare da shi ana bi musu ana bi horayar radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba sannahu nabiyyan illa ra'al ghanam annabta illa ra'al ghanam annabi sallallahu yace Allah bai taba aiko annabi ba face ra'al ghanam ya kiwon kananan dabbobi malamai sun ce hikimar wannan don ya zamanto ya samu wani horo da kuma wani gwaji kafin ya jagoranci ɗan adam don saboda annabi makiyayi ne kullukum ra'ayin kullukum mas'ulun an ra'iyati saboda haka kamar wani gwaji ne da wani horo ne ake bashi duk wanda zai kiwon ƙananan dabbobi akwai ɗaukar haƙuri akwai shigare akwai tausayawa saboda zaka ga suna haɗuwa da wasu ababe da kuma ba su iya kare ma kansu barazanar da suke fuskanta ta irin su dila da sauran abubuwa dole kai kai ne zaka iya tunkuɗe musu to haka shi ma manzo kaga zai zama mai ije ma al'ummar shi dukkanin ababe wanda suke na cutarwa da kuma tausayawa kamar yadda manzo Allah sallallahu ya ce ni ne nafi tausayawa sama da junan kuwa juna illa rana ganan face ya kiwon kananan dabbobi sannan yana nuna mana tawali'u na annabawan Allah faƙara a sahabu sai sahabai suka ce wa anta saboda sun fahimci annabi sosai ya yi umumi duk baki da wannan yake nuna kenan sahabbai usulul fiqi da wannan asali kakin su ne ba bukatar sai an rubuta shi yasa da an faɗa abin sai ga kai sun fahimci cewa nawa an yi amfani ne da mi adatu wanda take ta umumi sai suka ce to har kai ma ya rasulullah kai ma kai kiwon wannan yake nuna yanda Allah subhanahu wataala ya zaɓa ma annabawan shi sana'o'i da kuma ayyuka waɗanda suke na yi don saboda dogaro da kai haka kuma ake son da'iya kan da'iya ya dogara da da'awa wanda yana bayuwa zuwa ga masu da'awa sai wanda yake kira ihe su rena shi shi yasa za mu ga annabawa suna cewa ma as'al kuma alai min ajr ba mu zo muna tambayar ku wani lada ba ba a son ka zo kama mutane wa'azi ka karantar da su kuma sai su tattara maka wani abu wannan abin sai ya sami sai su dinga jin nauyin wannan abin da za su bada shi yasa kaga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu Allah ya ce shin akwai wani abin da kake dora musu fa min mazramin musqalun saboda nauyin wannan bashin da abin da kake dora musu shine yasa suke jin nauyin shi suke ga ba su san wa'azin da kake musu wanda ya sun tattara wasu kudade annabawan Allah gabaki daya kenan sun haɗu akan wannan faƙala na musulman ce ce ƙware kun ta arha ala ƙarari tsali makka na kasance na kan yin wannan ciwo a bisa wata ujira na ƙarari a wasu kwabbai ko ‘yan canji li'ali makka ga mutanen makka a nan sassan tun a bari tu bani sa'ad ya yi kiwo haka kuma da ya dawo makka a nan sassan ya yi wannan yana nuna mana wai kasanto kaɗan birni kakkarin gajin girman kai ba za ka yi wata ƙaramar sana'a ba kasan da wai sana'a da ɗan gari bai sai ɗan ƙauye shi ɗan gari yana zama kawai yana maula ya fi mace wai bai girman kan ya yi maula bai girman kan misali ya roƙi wani amma kuma yana girman kan wai ya girma waccan sana'a kaga kaga da kwai wata cin ina kaskanci a cikin sana'a dai babu wata sana'a da zaka ce kaskanci ce kaskanci yana tare da ni ka miƙa misali ka ce a baka shine kaskanci amma sana'a duk abin da za ka yi shi babu wata sana'a wanda za a ce kaza ba daidai ba ne ba mutum ya yi duk yadda kake ka sana'a mai ka hannu ya yi ta zamantarwa koma ba da kuma kaskanci babu ijara min al-asr ila wannan babin zai bayyana mana hukuncin yin kwadagon mutum daga la'asar zuwa dare daga la'asar zuwa dare sannan kuma a gefe ɗaya na nuna mana ana son ijara a haddade lokaci za ka ga da kwai da yawa daga uwayen gidan da mafi yawa akan yi abu rajiman birnin su dinga cutar yaransu misali magini ne an zo an yi jinga an sa a urfi tunda in ma ba a bayyana ba za a koma zuwa ga urfi al'urfu ma'amurin bihi idawarar nasu mina shar'u sharifi lam yuhaddu kai ne ka zo he ka ɗauki leburori kuka je gini kaga baka ce musu ba ba a ce ba da kare kaza zuwa kare kaza ko to ai a urfi an san kare nawa ne nawa ake hawa nawa ake sabka da an yi la'asar an sabka in kaga an dora to wani abu ne na daban amma ƙarshe da yamma ta an yi wannan an tashi daga aiki to in abu sa urfi ne sai ka ɗauke su ba a iyakance ba yanzu ba ka zo ba kawai ka miƙe su kenan dole in la'asar ta yi nan kuma sabuwar kwantara ce sai a ɗauka daga al'asar zuwa ta to wai ya halitta a yi jinga daga al'asar zuwa faɗawar rana ko daga al'asar zuwa kaza ba dole ba sai daga sahiya zuwa yamma ana bi musa abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam matar almuslimina wal yahud wa tabbacin al'umma ta musulmi da yahudu wa nasara da kuma yahudu da nasara kamar rajulin kamar misalin mutum ne ista'ajar qauman da ya dauki kwadagon waɗansu al'umma ya maluna lahu amalan da za su aiwatar mai da wani aiki yawman ilalle yini na farko zuwa dare yawman ilalle daga yini zuwa dare ala ajrin mahalumi absa wani lada wanda yake sananne fa amilu lahu ila nisfin nahar sai suka mushi aiki daga farkon yini zuwa rabin yini faƙalu suka ce la hajjata lana ila ajalika alladhi sharatta lana ba mu da buƙatar ladan da ka shartanta mana wama amilna batilan aikin ma da muka yi mun bari sau da haka yanzu ba mu da bukatar ban mu bukatar ma ka ba mu wannan dan kudin rabin yin faƙala lahum la taf'alu yace kar ku aikata akmilu baqiyat amalikum ku yi kokari ku cika kingin aikin wa khudhu ajrakum kamilan zan ba ku ujra ku cikakkiya fa abawu suka bi wa taraku suka kada suka tafi abin su kaga Allah subhanahu wata'ala ya gayyace su zuwa ga imani zuwa ga aikata amali salihu za ba su tukuicin aljanna amma sai suka watsar suka iskace ba su bukatar musulunci wata jara a fare ne sai ɗauki ƙwaragon wasu biyu na daban fa'adam faƙalu suka ce faƙala ya ce akamilu baƙiyyata yomikum hada ku kammala cikin yininku daga wannan rabin yini zuwa ƙarshe wala kuma lalai sharattu lahu abinda na ce zan ba su cikakken can na lada ku zan ba ku shi fa'amilu suka aikata hatta idan kana yi na salatul asr sai da aka zo dab da la'asar waɗannan guda biyu suna aiki ƙalu suka ce laka ma amina baƙilu duk aikin da muka yi can daga harkon yini zuwa la'asar kawai mun bar maka ba mu bukata komi walakar ajirun da zai jahalta da nafi ladan ma duka mun ba faƙala lahu ma akbilu baqiyata amalikum fa inna ma baqiya minan nahar shay'un yasirun kaɗan ne ya rage daga faɗawar rana ma baƙe mina na harshe un yasiru abin da ya rage na faɗawar rana ɗan kaɗan ne fa abin suka bi fasta a jara ƙauman sai kuma ya ɗau ƙwadagon waɗansu mutane an yi amalu da hu baƙiyyata yaumihim za su yi aiki cingin yin familu suka yake baƙiyyata yaumihim hatta gabata shams har rana ta faɗa daga la'asar zuwa ƙarshe fasta kuma lu'ajarar fariƙai ne saboda haka sai suka kammala ujara lada na waɗancan jam'un guda biyu kilaihi ma duka fadalika masaluhum wa masalu wa masalu ma qabilu min hadha nur wannan shine misalin wannan shine misalin su da kuma misalin abinda ba su karba ba na hasken wannan wanda Allah subhanahu wataala ya tanada shine kuma misalin al'umma ta musulmi wannan yake nuna fadla na musulunci shi yasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin fadolin islam ya kawo wannan hadisin don nuna fadalar da addinin musulunci gare shi akan waɗancan ragowar addinai aikin mu ya zama to kaɗan amma kuma ladan mu ya zama to kwakwaba shi na nan sarasar ya ce na hannun akiru na awwalu na yau markiyama bai da annan kutar kitaba min ƙablina sau da haka al'umma ta musulmi muna da ayyukanmu kaɗan amma kuma ladanmu da yawa mu kaɗan amma kuma ɗa'ab kaɗan za mu babu taɓaɓɓe kamar mutumin da za a ce ya zo cikin wannan al'umma ta manzana sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya tunkire babu ga tauhidi tare da dulladan tauhidi babu ga sallah babu ga azumi tare da dulladan waɗannan babu ga makarimul akhlaq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akthar ma yadkhulun nasu aljanna taqawla husnul khuluq mafi yau abin da zai kai al'umma aljanna tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u to kaga waɗannan abubuwa masu gwaɓi a skeli ya kamata mutum ya zama ya yi ƙoƙarin cikinsu inda sallah da tauhidi da sallah da azumi in ya zama mutum ya haɗa a makarimin akhlaq kaga dole ya rage ma kanshi wani gwagwaba inda wancan sai aka samu haɗuwa a wancan jarumi kaga ya rage ma kanshi gwagwaba abu Allah karewa wannan ya nuna ya halitta ka ɗauki ‘yan ƙwaragu a ƙarshen yini ko tsakiyar yini ko farkon yini a bisane gwargwadon abin da aka samu yarjejeniya a tsakankaninku da kai da su sannan kuma duk abin da ka ce za ka ba su suka yarda to wannan tsakaninku ne da kai da su babu wani kenan aibantawa a tattare da wani sannan kuma ya nuna mana yadda waɗancan jam'u guda biyu Allah subhanahu wataala siffanta su da rashin tarbiyya wajen rashin mai ƙauya kaga al'umma ta musulmi muka ce samina wa tsana sabanin su waɗancan al'ummomi ɗin sai kuma sauƙi na addinin musulunci samatul islam rangwame da sassauci da sauƙi na addinin musulunci da kuma addinin musulunci zaɓi ne na Allah zaman ka al'umma ta wanza daga cikin al'umma ta wanza na sassaran wannan zaɓi ne na Allah shi yasa Allah siffanta mu da fiyayyen al'umma kuntum khayra ummatin Allah subhanahu mu da baiwa ta aiko mana manzara su sallaka manna Allahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim sai kuma irin yanda ake musulta al'umma ta musulmi da kuma waɗancan al'ummomi ke shi yasa ma manzara su sallam sai ya ware takdimin musulmi masalul muslimina kwatankwacin al'umma wadda take ta musulmi kaga sai aka fara ambata musulmi kafin su waɗancan al'ummomi ɗin tare da su ne suka fara zuwa shi yasa a ranar alƙiyama mun za a fara ma hisabi sannan mu muka fi yawa sannan sai al'umma manzara sassalam mun shiga aljanna sannan kuma ragon al'ummomi su zama to sun biyo baya sai kuma irin yadda manzara sassalam ya kwatanta al'umma musulmi da kamar wasu ummaru ne ‘yan ƙwarago ne tun da mu bayan Allah sannan wannan ijara ɗin da muke ma Allah sama take da ta kowa shi yasa a shago kake ma'aikata kake ko ma wani irin aiki kake to kafin wancan ya ɗauke ka ƙwadago tuntuni akwai ƙwadagon da kai da Allah subhanahu wa ta'ala inna ma hashtara min al-mu'min anfusahum amwalan bi anna lahum al-janna kaga tuntuni kai bawa ne na Allah kuma ka kulla yarjejeniya da ubangijinka kuma kana ma Allah farko to dole duk wani wanda zai dauke ka kwadago in kai musulmi ne a ka'ida babu zancen wai a ce ai baka bayyana ba a ai in dai a musulmi ya dauke ka to lokacin da za a yi sallah babu zancen tuka mota babu da kasa akwai irin wannan musamman irin shagaltattun nan na khaliji sai an kira sallah ma wanda shi ɗaya ya mafi tsari a kullum sai an kira sallah ma kawai ya ce ma mai duki shagil saya kawai a atai kuma har ma wasu dinga neman kawo ma husha wai ai yanzu kai duk cikin aiki ne kai a kai da ka ɗauki musulmi a ƙa'ida da kai lokutan ibada shi to wannan lokutan na ibada shi su dama sanannu ne kawai tun da shi musulmi ne to ƙa'ida dole a kiyaye mai wannan su banda su a ciki tun da tuntun ya kulle ijara da ubangiji subhanahu wataala sai shi dan kware gone kenan zara ka dauke shi a matsayin wanda dama ma'aikaci ne sai ka dauke shi a cingin lokacin shi kenan wannan dole musulmi ya kula da wannan kuma in mutum ka dauka ka kula mai da abu na gaba gaba kenan jarabi na addini shi sai ya samu albarka ce a nan sai yan abin abin da ake bukatar amana ne za a gabatar da kafiri ko wacce mai amana kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam sai na buka da su hijira kaga suka dauki kwarin wancan kafin ka gani tare da kuma shi ba musulmi bane ba ka gani amma suka dauki saboda ni mutum ne wanda yake da akwai amana a tattare da shi da akwai amana ta kenan in abin da abin ana bukatar mai amana ne kuma shi wannan an san ya fi wancan musulman amana an yi ba su ɗaya ba su ɗaya ita amana ɗabi'a ce daga ɗabi'a musulunci siffantar wancan kafirin da ita tabbas ba ta sa shi musulunci ba to amma kuma mu'amalan da za a yi da shi a nan guri ana buƙata wannan ɗabi'a ce to nan sai a gabatar da shi a kan wancan musulunci amma sai mu kula kenan mu'amala mu'amala ake zance ta abin da kwai bambanci misali da mu'amala da kuma bangaren ɗauki amana kan wani abu a bashi misali da kuma bangaren misali jagorantar da shi wani abu kaga jagorantar da shi wani abu shi wanda wani abu ne daban ya yi wani dina wani ta tafi bi kwanata min duniko la ya lura ko kamala wa duma alitu ma'ana bai yanda za a ce duk cikin al'umma musulmi ba mai amana shine kuma abinda sayyidina umar ya yi kama abu musa ashari lokacin da ya ji labarin abu musa ya sa wani a matsayin sekretar kuma mutumin da yake kafiri ne ka gani sau da haka kai tsaye sai rubuta mushi wasiƙa abu musa ce ai babu wani wanda ya cancanci wannan sai shi kaga sai da na umar sai ce hab annal kafira mata hab annan nasarani mata auka mata kaddara ya mutu wassalamu alaikum ka gani kawai ya rubuta kaddara ya mutu kenan in yawo shi kenan lamarin ko zai zama wani ka ce babu wani sai shi to kaddara ya mutu tun da dai dole dai ai mutuwa zai to kaddara kashe shi misali kaddara babu shi yanzu shi kenan lamarin ko ya zama bauta kaga bayan da za a ce ci al'umma musulmi duka babu wani to shi wannan ya sha bamba amma wani gini ne za a maka wani abin nan ne za a maka duk saura ka gama cuta ne nan gurin sai ka ɗauko shi ha? Eh. ha? Eh. Eh. Eh, shi ne aka ce kenan in ‘ya'yan itace ne dona ta yi bulu salamu har sai nuna shi ta bayyana sai dai a gehe ɗaya in misali ka ɗauki kuɗi ka bashi ai yanzu ba kayan gona ba ne kuka saya Kana da bambanci da mu zo gonarka misali me cinikin kayan gonarka ka gane suna na a cikin zangarniya shi wannan ai ciniki muka yi kawai busassha ba ruwa na na kaza na gonarka za ka kamo ba na gonarka za ka kamo ai baka shahe ne har ma ai kaga sai aka ce ko da kuwa bai da ma ko da wanda bai da ma asalin abin ne bai da gone shi wannan kai ne mai gona sai muka zo yana ce na sai mangwaranka ka gane alhali kawai ya yi hori sai muka yi ciniki shi na su wannan mangwara kaga yanzu ai mangwaran karkakan mu shi kuma wancan abin da muka yi kawai siffa aka bada ina buƙatan wake kala kaza bahu kaza sai ka ce to ba na kudin zan kawo maka tiya kaza bahu kaza nan da wata biyu ba ruwana a gonarka ne ka shibka ma baka shibka ba kaddara ma baka ma shibka ba bata shayan ba gonarka ta ƙone wannan duka shi bai shayi da saboda ni kawai tsaba muka yi da shi yasa in aka baka koman da sai abin ya salwanta ko ka gaza kawowa shin za iya badalin shi da wani abu ko kuma kudin za ka maido kenan da bambanci da koman da kuma cinikin 'ya'yan itacen da suke cikin gona e shi wancan kawai ciniki muka yi ka kawo mini sau da aka kai kuma sai ka je a hanyar kawo mini misali sai ka sai kayayyakin ka da za ka yi ba wai za mu yi bane da kai a zan sai kaza na baka ne a baban misali mai garka zai iya misali ko mai gona zai iya misali zai noma amma bai da kuɗi ya zo ya karɓa wajen ɗan kacare misali ya karɓi koman da na kuɗi kaza in ya so je sai kayan shi noma gwargwadon lokacin da suka yi kuma sai kawo mushi ka gane bambancin da kuma shi bai usalaf akwai abin azimmaka akwai abin azimmaka da ka amshi kudin kana da aminci a kai shi zuwa ne za ka yi kasu in ya salwanta ai kana da kasa shi kuma wancan bai umaris inda ka yanzu baka amshi kudi ba bayan nan ba zuwa ne za ka yi na ce maka kawai ina bukatar littafi irin wannan sai mu ciniki da kai na sai da kaza shi kenan in muka yi ciniki sai in ɗauki kuɗin baka ko kuma ma ban baka kuɗi ba kuma yanzu sai ka je ka tukuna ka je ka kalli kaga da bambanci da wancan ai gurin mai shago za ka je ka amso shi baka da asara ka zo tun da mafiya bai umarin sai da ka za mu yi cinikin mun yanke ciniki sai in je na samu in zo shi ka gane kaga ba koman da ba shi kuma koman da za mu yi ciniki in ɗauki kuɗi in lala in baka kuma mu yi wa'adi da shi yasa aka ka da aje da wa'adi da kammiya da gwargwado kuma a cire kuɗi a baka in kun yi wannan babu matsala na zo ina buƙatar wannan littafin baka da shi sai na ce maka ina son guda ɗari yanzu wannan kai kana da tabbacin ga inda za a samu littafi kana iya ɗaukan wa'adi rana kaza bugu kaza misali sai ka amshi kuɗi cirus ne so sai ka je ka kasu to kaga ya sha bamban da wancan wanda za mu yanke ciniki ba amshi kuɗi ba yanzu kaga akwai yanke cinikin da ba karɓi kuɗi ba kamar wani cinikin bashi da bashi sannan kuma sai ka je nemanwa in ya ƙara kuɗi in ka zo za ka ƙara mishi in ka so ka ka in aka yi asara kaga shi wancan za ka maida to kaga yanzu ya zama to akwai ribu malam yau ka ci riba abin da baka da bai azimma ɗinka bai azimma ɗinka saɓanin wancan na koman an ce kenan ya zama to mi bai umar sofi fi zimmatin abin da aka siffanta kuma yana azimmanka nauyin shi da abin nan ɗin shi la'alla gonarka ce la'alla kamfanin ku ne la'alla kazan ku ne shine bambancin da ke tsakaninsu akwai kusanceceniya amma kuma da kwai farki a tsakankaninsu ta hanyar sifofin da abin da wadda ta Thank you.